بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب ما جاء ما يف... نعم باب ما يفعل من جاء والإمام راكع مم.
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب مم.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مم.
أنه قال مم.
دخل زيد بن ثابت المسجد مم.
فوجد الناس فوجد الناس ركوعا مم.
فركع ثم دب حتى وصل الصف مم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عم- مسعود نعم أن عبد الله أن عبد الله بن مسعود كان يد- كان يدب راكعا
باب ما يفعل من ja'a wal imamu raki'un wannan babi yana magana dangane da wato wanda ya zo shi masallaci ya tarar da limami alhali yana cikin ruku'u to me zai aikata yaya ya kamata ya yi mai shari'a ta musulunci ta tanada mai shin in ya zo shi kawai a tun daga baya tun kafin ya shiga harawar masallaci zai duka saboda tsoron kada limami ya ɗago daga ruku'u ko ku a'a sai ya shiga masallaci gashi yana tsinkayar sahu zai yi ruku'u ko ku a'a dole ne ma sai ya shiga cikin sahu wato wannan babi abin da zai tattauna a kai kenan Malam Ubaidullahi Malam Ubaidullahi ya ce haddatsani Yahaya mahaifinmu Yahaya bin Yahaya al-Laythi ya zantar da ni an Malik shi kuma ya jiyo daga al-Imam Malik an ibn Shihab shi kuma ya jiyo daga Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri an abi umama ta bin sahal bin hunayf wato shi kuma ya jiyo daga malam abu umama shine a sa'adu ko sa'adu bin sahal bin hunayf Allah ta'ala ya ji kansa da rahama annahu qala haƙiƙa abu umama ya ce da khala zaidu bin thabit nil masjid wato zaidu dan thabit ɗaya daga cikin kuttabul wahayi ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya shigo cikin masallaci fawajadan nasa ruku'an wato sai ya samu mutane halin kasancewarsu suna cikin ruku'u ya samu limami da mutane an yi ruku'u yana shigowa farka'a sai ya ruku'u yana shigowa masallaci kawai sai ya tafi ya ruku'u ya harama Allahu akbar Allahu akbar summa dabba wato sannan ya dan tattaka a hankali ya tafi a hankali hatta wasala fi safi wato har dai ya sadu cikin sahu din hatta wasala wasala safa ko wato har dai ya sadu cikin sahu din yana mai ruku'u hal ya tarda sahu yana mai ruku'u da ya ruku'u a baya yake tafiya ɗas ɗas ɗas sai da ya shiga cikin sahu an gane ko wato wannan yake nuni akan cewa ya halitta idan mutum ya shigo masallaci kafin wato ya tar da sahu in dai hal an yi ruku'u kafin ya tar da sahu yana da damar ya yi ruku'un shi kuma bayan ya yi ruku'u in aka ɗago za a tafi sujada ya tafi ya yi ya shiga cikin wannan sahu ko kuma ana cikin ruku'un ma in ruku'un ya ɗauki lokaci ya ɗan tattaka a hankali yana ruku'un ya tafi ya shiga cikin sahu ɗin wato wannan baban abin da yake tabbatarwa kenan ko wannan asar ɗin na zaid ibn thabit abin da yake tabbatarwa kenan ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik annahu balaghahu haƙiƙa labari ya kai ga al-imamu malik ce anna abdullahi ibn mas'udin kana yadibbu raki'an haƙiƙa abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato ya kasance yana yin duku-duku yana mai- yana cikin ruku'u idan yayi ruku'u wato idan ya tardo masallaci an yi ruku'u ya tarar da limami da sahabbai da da mamun shi sun yi ruku'u wato shi ma yana yin ruku'u a bayan sahu sai kuma ya yi duku-duku ya je ya shiga cikin sahu bayan ya yi ruku'u al'imam ibn abdulbar annamari yake cewa la a'lamu lahuma mukhalifan min as-sahaba illa aba huraira ya ce ni dai kan bin san wani malamin da ya saba wa abdullahi dan mas'ud da zai ibn thabit ba a cikin wannan mas'ala din in banda abu huraira a cikin sahabbai ga baki daya wato ba wani wanda ya ce ba a yin haka in banda abu huraira don ya ce latar ka'a hatta ta ahuda makamaka minas safi kadda ka yi ruku'u har sai ka samu gurinka a cikin sahu sannan sai ka tafi kai ruku'u qala wa qala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yace haka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wastahabbahu shafi'i qala fa in fa'ala fala shiya alaihi amma al-imamu shafi'i shi yana ganin yin hakan din mustahabbi ne yace amma idan mutum yayi ruku'u tun a farkon masallaci yace ba komai akan shi wa ajaza malikun wallaisu lirrajuli wahdahu an yarka'a wa yamshiya ila safi idza kana qariban qadara ma yalhaqu raki'an wato al-imamu malik da allais ibn sa'ad Allah ta'ala ya kare yadda da su Allah ta'ala ya ji kansu da rahama wato sun halitta ga mutum guda ɗaya ta yayi ruku'u a bayan sahu yayi tafiya a hal ya zuwa ya shiga sahun yana cikin ruku'un in hal kusa ne gwalgwadon yanda zai riski wannan ruku'u din an gane ko qalahu isma'il al-qadi wa rawahu ibn al-qasim wa kariyahu abu hanifa wa thawri lil wahidi wa ajazahu lil jama'a qala al-baji qala ibn al-qasim an malikin wal qurbu fi dhalika nahwu safaini aw thalathatin wallahu ta'ala a'lam na'am babu ma jaa fi salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam حدثني يحيى عن مالك أنا عبد الله بن أبي بكر بن نعم أنا عبد الله بن بكر بن حزم أنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم نعم بن حزم أنا أبيه أنا عمرو بن سليم الزركي أنه قال أخبرني أبي حميد أبو حميد بن الساعدي نعم أخبرني أبو حميد حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
babu ma ja a fi salati alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan babu yana magana dangane da abun da ya zo shi game da yin salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam yanda ake yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu salati a cikin zaman tahiya idan mutum ya yi zaman tahiya yanda zai yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam haddatsani yahya an malikin ana abdullahi bin abi bakari bin hazmin wato al'imamu ya haya ubaidullahi ya ce babanmu ya haya ya zantar da ni shi kuma ya juyo daga malaminsa al'imamu malik shi kuma ya juyo daga abdullahi ɗan abi bakar ɗan hazm shi kuma ya juyo daga mahaifinsa abubakar ɗan hazm shi kuma ya juyo daga amr bin sulaim az-zuraqi annahu qal haqiqa amr bin sulaim az-zuraqi yace akhbarani abu humaidin sa'idiyu wato abu humaidin sa'idiyu al-munzir ibn sa'ad ibn al-munzir wato wanda sahabi ne wanda yake mashhuri ya bani labari annahum qalu haqiqa jama'ar sahabbai sun ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya rasulullahi ya ma'aikin Allah kaifa nusalli alaika ka ka za mu yi maka salati saboda Allah ta'ala ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to mun san yanda zamu yi maka sallama amma fa kaifa nusalli alayka kaka zamu yi maka salati fa qala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace qulullahumma salli ala muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala ali ibrahim wa barika ala muhammadin wa azwaji wa zurriyati kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidun majid wato yace ku faɗa haka ya ubangiji kayi salati ga annabi muhammad da matekinsa da zuriyarsa wato domin kai kayi salati ga alayen annabi ibrahim sannan kuma baka sanya albarka ga annabi muhammad da matekinsa da zuriyarsa wato saboda kai ɗin ka sanya albarka ga alayen annabi Ibrahim hakika kai Ubangiji abin yabo ne wato kuma mai girma ne. A wannan salati na ma'aiki alaihi salatu wassalamu al-mushabbahu a adna mil mushabbahi bi a duk tsarin da ake. In za ka kamanta abu, ka kamanta wane da wane. To dole wanda ka kamanta shi shine yake ya dan saci siffar wancan kin kaɗan amma bai kai wancan ba. In ka ce kai wane wato wane alherin shi kamar na wane bai kai wancan wanin da ka faɗa ba an gane ko misali in ka ce yanzu ka ce wane yanda yake da kyauta wato kamar teku yake din kyautar da wanan nan zai bada ba zai kai teku ba an gane ko to anan sai ya ce ya ubangiji ka yi salati ga annabi ibrahim kamar yadda ka yi salati ka yi salati ga annabi muhammadu kamar yadda ka yi salati ga annabi ibrahim wannan yana nuni akan cewa salatin da allah ta'ala ya yi wa annabi ibrahim wato ya fi salatin da zai yi wa annabi muhammad ko ku a'a ya yake nufi saboda anan almushabbahu bihi shine annabi ibrahim almushabbahu shine ma'aiki alaihi salatu wassalam to bangaren ilimin balaga wannan sananne ne in ka ce zaidun kal'asad wato zaidu wato kaman zaki yake wajen jarunta amma inda zaidun nan za su haɗu da zaki na hili karara a cikin daji shi ma ta kanshi zai zaidu an gane ku saboda zakin ya fi shi an gane ku al-imam ibnu al-qayyim cikin littafin jala'ul afham fi salati ala khairil anam wato ya yi bayani kuma al'imam utsumi da cikin sharhin da yawa muwaɓa malik wato shi ma ya yi bayani a nan ɗin ya ce a nan wato wannan kafin ɗin ba wai kafin ta shi biyu ba ce a'a kafin ce wanda take nuni akan dama yana daga cikin al'adar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi salati ga mutanen kirki to kamar yadda ya yi salati ga mutanen kirki to Allah ka yi salati ga annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane ko wato wannan kafin anan ba wai kafin tashbihi bace ma'ana ka adatika annaka tusalli aw li annaka tusalli ala anbiya'ika fa salli ala nabi an gane ko haka wato ya kawo na'am
وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن محمد بن عن عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما نعم والسلام كما قد علمت كما قد علمتم وحدثني عن مالك يا زنتر da ni ya jiyo daga al-Imam Malik an Nu'aym bin Abdullah al-Mujmir wato shi kuma ya jiyo daga Nu'aym dan Abdullah al-Mujmir wanda ambatan shi ya gabata a baya tsida ne min awsat tabi'in an Muhammad bin Abdullah bin Zaid al-Ansari wato shi kuma ya jiyo daga Muhammad dan Abdullah dan Zaid dan Abd Rabbih al-Ansari mutumin Madina wato almadani a tabi'i an abi mas'udin al'ansari shi kuma ya jiyo daga annahu akhbarahu ko haƙiƙa ya ba shi labari an abi mas'udin al'ansari shi kuma ya jiyo daga abu mas'ud uqbatu ibn amr al'ansari al-badri annahu qal haƙiƙa abu mas'udin al'ansari yace atana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi majlisi sa'ad ibn ubada ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya zo mana lokacin muna zaune a fadar sa'adubun ubada. an gane ko sa'ad ibn ubada shi ne shugaban khazraj wanda insha Allah ta'ala a karatunmu na na risala insha Allah za mu yi bayani akan lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bar duniya ana shawarar wa zai riki jagorancin al'umma akwai sa'ad ibn ubada a cikin su faqalahu bashir ibn sa'ad to da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yazo fadar sa'ad ibn ubada sai bashiru bin sa'adin ya ce wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amarana Allahu an nusalliya alayka ya rasulullah yace Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu yi maka salati ya ma'aikin Allah cikin fadar shi da yace ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima fa kaifa nusalli alayka to ya rasulullahi kaka za mu yi maka salatin ya ne salatin da za mu yi maka Ƙala, wato Bashiru bin Sa'ad ya ce, Fasakata Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, sai ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya yi shiru ya ƙyale saboda kunya da kuma ƙasƙantar da kai, hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Wato waɗanda suke zaune a wannan gurin suka ce har sai da muka so ina ma dai a ce bai tambayi annabi ba, ina ma dai a ce kawai ƙyale shi aka shiga hira. Shi kenan sun maƙala sannan sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Ulu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Ubangiji ku ce, ya Ubangiji ka yi salati ga annabi Muhammad kuma ka yi salati ga alayen annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama yadda ka yi salati ga annabi Ibrahim wa barik ala Muhammadin ya Ubangiji ka sanya albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammadin ka sanya albarka ga alayen annabi Muhammad kama barakta ala Ibrahima kama yadda ka sanya albarka ga alayen annabi Ibrahim fil alamina a cikin talikan zamaninsu innaka haƙiƙa kai Ubangiji hamidun abin yabo ne a cikin ayyukanka baki daya majidun kuma mai girma ne kai wato ku faɗi haka wasalamu kama kada alimtum kuma sallama ko kamar yadda dama kun santa an gane ko wato wannan shine abin da a ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koyar da sahabbai wanda kuma ina ga a cikin littafin sifatu salatin nabi sallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na sheikh nasiruddin al-albani wato ya kawo siyagu salati ala nabi alaihi salatu wassalamu wato salati ga ma'aiki ba kala ɗaya ba ne wato kalaluwa ne da dama na'am وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر نعم نعم وأبي بكر وعلى أبي بكر وعمر نعم شيكنا وحدثني عن مالك يا زنتردني يا جودك الإمام مالك إمام دار الهجرة أنا عبد الله بن دينار شيكم يا جودك عبد الله بن دينار يتي رأيت عبد الله بن عمر ناغا مال ممو عبد الله بن عمر Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, ya ƙifu ala ƙabarin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana tsayawa a kan ƙabari na ma'aiki alaihi salatu wa salam a Madina, fa yi salli alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana salati ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa ala abi bakirin hakanan kuma yana yin addu'a ta alkhairi. wato ga sayyidina abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wa umar hakanan kuma yana yin addu'a ga umar ɗan khattab baban shi kenan Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Allah ta'ala ya ji kansa alhamdulillah al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala wa bi hadha al-qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk